أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن ناشئة الليل هي أشد وأن وأقوم قيلا abin da yasa ubangiji ya ce abin da yasa yasa manzon Allah da sahabbai a farkon lamari ta ƙiyamun laili dare gaba ɗaya sai dai su rage kaɗan su bacci ko kuma fiye da rabin dare su yi ƙiyamun laili su bacci ko kuma rabi su yi ƙiyamun laili rabin dare su bacci ko kuma su rage kaɗan daga cikin rabin dare su daren su bacci ubangiji yake ya yi wannan ne don saboda da karatunsu da kunnensa duk sun haɗu wuri ɗaya ga natsuwa takalmi ya ɗauke ba komai sai ibada hankali a kwance wa a goma kilan a lokacin ne kuma karatu ya fi daɗi ya fi daidai hankalinka a kwance kana ne abin da karantawa ubangiji yana so ya shirya manzon Allah ne sallallahu alaihi saboda ɗaukan nauyi a shirya shi ya ibada da yawa saboda za a ɗora masa nauyin wannan wahayi da zai zo nan gaba a cikin shekara ishirin da biyu wato duk da wannan shekara ta bana shekara ishirin da uku kenan.
Inna laka fi nahari sabahan qawila Inna laka fi nahari sabahan qawila Abin da yasa muka sa maka wannan ibada mai tsawo da daddare da kai da sabanka domin da rana kana da kaiwa da kawowa a cikin harkar rayuwa da rana ga baki a kofar gida ga baki a cikin gida ga tafiya wani wuri ga sabbai kuma ga zuwa fatauci ga zuwa noma ga zuwa kasuwa ga zuwa tafiya jihadi to da rana dai ayyuka suna da yawa amma da dai hankali ya kwanta natsuwa ta samu nan ne na tsora muku da kai da sahabbai din yawan ibada don a shirya su kyakkyawan shi don daman ɗaukan nauyin wannan wahayi.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك كيوان تأمبت سونا أبنججنك وتبتل إليه كينكي دبر كومي إليه كتهولنسا تبتيلا ينكيوا وتآير سورة الإنسان إتتنوها تكتيتا دشقاء ريتا da take cewa واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له سبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الآجلة ويذرون وراهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا wannan kwaɗaitarwa da shiga ɗariƙa kenan in ana son ɗan ɗariƙa ya riƙe yi ƙiyamun laili yace har ma yake cewa duk wanda bai yi wannan ba abin da yana shi son duniya ne in haula yuhibbun al-ajilata rashin karban wannan zikiri son duniya ne ya hana su karban wannan zikiri wa yazaruna wara'ahu yawman saqila amma wannan tana nunawa bayan an shiga dariƙan kuma a yi tarbiyya menene yin tarbiyya kai ta zikirin Allah ka yanke dabarin komai ka koma ga Allah shi kadai koma واذكر rabbika kai ta ambaton sunan ubangiji ga wata battal ka yanke ga komai ilaihi ka zuwa gare shi tartila yankewa wannan shine kudaitarwa da tarbiyya duk da ana shirya mutum ne tukun don zuciya sai ta yi ƙarfi imani ya yi ƙarfi ya zauna sannan ne duk wahayin da aka kawo zai samu gurin zama amma in zuciya tana da datti bata wanku ba gaɓoɓi ba su yi ƙarfi da ibada ba to duk abin da aka faɗa ba zai samu shiga ba don babu wurin shiga ɗin saboda ubangiji tabaraka wata'ala tayyibun la yaqul illa tayyiban wato tsarkakakke ne bai karɓa sai tsarkake zuciya kuma ita ce wurin Allah ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن ubangiji yake cewa sama ba ta ɗauka na ƙasa ba ta ɗauka na amma zuciyar bawa na mumini tana ɗauka na to in ka bar zuciyar da datti ko babban bako ka kawo shi cikinta akwai hasada cikinta akwai nifaka cikinta akwai son duniya cikinta akwai son zuciya da son duniya da shedan a cikinta duk waɗannan tarkace sun taru a cikinta to ina Allah ne Allah zai da wannan zuciya saboda haka in an ba ta ma umurni ba za ta iya karɓa ba saboda haka a wani wuri ke cewa mutumin da yake da masu ja mutum uku da wanda yake da mai ja mutum ɗaya salaman wa rajulan salaman li rajul shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala wai mutumin da mutum uku suke jansa kowa da inda hankalinsa yake so a tafi su uku din nan da wanda kuma yake janka shi ɗaya kai kuma an ce ka bi shi to kaga igiyarsa tana ƙeyarka kenan ka dinga bi ba shaƙewa amma in uku ne duniya ta ja ta kudu shedan ya ja ta arewa son zuciya ya ja ta baya kaga sai su shaƙe mutum amma in ka miƙa in ka miƙa zuciyarka in ka miƙa kanka wa bawan Allah wanda Allah ya bashi izinin jagora wata bi sabila man anaba ilayya sai ya rika janka kawai igiyar a wuya za ta tsaya a ƙeya za ta tsaya sai ta janta kawai ba shaƙewa to amma mutum ya bar zuciyarsa ba ba gyara ba ba ba da kwatami kamar yadda muka faɗa kwanan baya duk suna cikin zuciyar to Allah ba ya son wannan zuciyar a ƙarƙashe ta da me za a ƙarƙashe sai Allah ya ce wazkuri marabbika wa tabattal ilaihi tabtila kai kai ta ambaton sunan ubangijinka har zuciyar ta tsarkaka ka yanke gabarin komai ka koma gare shi tabtilan yankewa رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا abubuwan da suke kewaye da kai kai ɗan adam gabar da yamma ne kudu da arewa da sama da ƙasa su suke kewaye da kai talwihim ayata fil afaq fi anfusihim su ne suke damunka suke raba ka da Allah to ka zubar da waɗannan duka koma ga Allah rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin mahudar rana da faɗa ta ta shi zaka dogara da shi la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai fattakhizu wakilan ka riƙe shi kadai ne madogararka to wannan shine kwadaitarwa ga yin tarbiyya mutum ya rabu da komai ya kama Allah mai alari yana cewa sai za a taita ila salati tafarrin qalbaka min ad-dunya ma fiha washtagil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli li wajhihi in ka zo zaka yi sallah to ka raba zuciyarka da duniya wato ka rabu da office in zaka yi sallah ka zubar da maganan office maganan gida maganan gona maganan kiwo maganan banki maganan komai ka rabu da shi na duniya tafarrin qalbaka min ad-dunya to abin da yake damu din wa ma fiha da ma duk abin da yake cikin duniyar ka rabu da su to ya za ka yi karbu da masallacin da kake ciki ya za ka yi karbu da liman da da da ladan da sauran jama'an da kake sallah da su ya za ka yi karbu da su in a gida ne ya za ka yi karbu da gidan to anan an wata battal ilaihi tafsira din kenan in ka zubar da komai ka yanke ka koma ga Allah duk ka mance da waɗannan رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ كي رقو da shi Allah ka rubu da komi wa kamai da shi wakilin shi ne madogararka واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على domin da Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira bai ce sama kasiran hajja kasira a wa zakara Allah kasira to yawan zikiri ka rabu da komai ka kama Allah din nan to shine mai da Allah shi kadai ne madogararka to shine hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce masa wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wa hajuruhum hajaran jamila wato ka rabu da mutane kyakkyawan rabuwa da aka ce ka sallami komai da komai ka koma ga Allah din ba wai in wani ya mata magana ka ki kula shi ba ka ki magana da shi ba a'a ka nuna wurai ka zubar da komi ka bata hata ba ka tare da komi sai Allah ba ka tare da kowa sai Allah amma tsakaninka da kowa salamu alaikum salamu alaikum kan karshen sallah
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا يا رسول الله وذرني برندا والمكذبين ما سكري تابا كبرني دسو to fa in Allah ya gaya wa annabi gafara barni da shi ko barni da su to mutum ya kaɗe ko mutanen sun kaɗe an cire ainihin rahmatin rabbani tsakaninka da Allah to sai jarala inda Allah ya ce annabi gafara ba sun ce ba sa son kamani suke so to gafara bar mu da su to nan mutum sai ya kone wa zanni wal mukazzibina ya rasulullah barni da masu ƙaryata wannan ulin na'amati ma abota ni'imomi ga ni'iman dukiya ga ni'iman ƴaƴa ga ni'iman sarauta shike yaudaran su ko ina manyan masu mulki manyan masu kuɗi su ne jagororin mutane inda suke so nan mutane suke yi inda ba sa so mutane ba za su yi wurin ba to saboda haka ne ma in an je lahira sai ka ji an ce tsarin da zai tabbaru illa zai tu'ifu a ran sadunnakum ba wa qala tu'ifu qala tabbaru manya masu girman kai su gaya wa raunana mu ba mu muka wadda ku ba suke wallahi ku ka wadda mu dare da rana kuna bin mu kana ce kar mu yarda kar mu yarda saboda haka ne wa zarni wal mukazzibina ulil ni'amati bari da masu karyata wannan masu ni'ima wanda nayi musu ni'imomi wa maskilhum qalilan kadan saurara musu kadan kaga yadda zai yi da su mukazzibuna masu karyatawa hawa hawa ne har sun kai hawa bakwai na farkon mai karyatawa wanda yake in hiya ma hiya illa hayatun dunya mutu wa nayi ma yurtina illa dahar yace ba wani Allah duniya haka take dama idan ta so ka zo ka zo in ta so ka mutu ka mutu ba wani Allah duk abin da ya faɗa sai ya kawo hujjojin banza da ƙarya wai ne ce take abu kaza haidojin da oxygen da menene in sun haɗu don ni tile ai kaza wai ba Allah wajensa to wato na farko kenan wanda bai yarda ma akwai Allah ba ya karanta Allah uzu billahi kama aqidar Rasha da China su waɗannan su shakkar annabawa ana shakkar tashin kiyama ana shakkar lahira ana shakkar malakuni din ma haka za a maida ni ana shakkar ko akwai ni ko babu ni abillahi shak fa'il samawati wal ard masu ƙaryata na farko kenan wanda suka fi kowa muni zero sannan masu ƙaryata na biyu wanda suka ce wanda suka ce ba wani tashin kiyama wani yau mai gidil mukazzibin allazina yukazzibuna bi yawmid din wa ba yukazzibu illa kullu mutanassim suka ce ba wani tashin kiyama Allah dai akwai shi shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi mu kuma annaba in sun kira mu mu ba mu san su ba mu san abin da suke faɗa ba akwai abin da muka gada wajen iyaye da kakanni shi muke yi wato masu ƙaryatawa na biyu kenan masu ƙaryatawa annabawa masu ƙaryata tashin kiyama masu ƙaryatawa na uku wanda suka ƙaryata wasu annabawa suka karɓi maganar wasu annabawa Yahudu da Nasara kenan. Yahudawa wato da Kirista da Jews ba a ce musu kafirai gaba da gaba saboda mujamala sai a ce musu Kirista wannan ka ce musu Yahudu. Wata rana mun je muna ziyartar Shehu Ibrahim Aga a Makka a Kunduk Shibra muka je da jama'ar mu. a cikin jama'ar akwai limamin tafa balewa sai wannan wane wannan wane wannan wane wannan limamin tafa balewa ta fara kwada sunan gari ne ya ce eh sunan gari ne can aka aifi abubakar ta kwada ce can aka aifi shi ya ce abubakar ta kwada na je najeriya in musu murnan samun mulkin kai na yi masa wa'azi na ce masa kai da azukwe da zuku ne da najeriya ko da yake kafi azukwe tawa amma ina da labari azukwe yana zuwa coci ranar lahadi in ce ko kai na kana zuwa juma'a ran juma'a a matsayinka na musulmi yace ina zuwa ma ina da labari a zikwa yana ba da hutu ranar aihuwar annabinsa wato annabi isa wato christmas kenan yace ko kai ma kana ba da hutu ranar aihuwar annabinka annabi muhammadu yace yace wannan kan ban taba yi ba amma na yi maka alƙawari daga yau na shigar da hutun maulidin annabi a cikin gwamnatin najeriya to sai ya tambaye ni yana zuwa juma'a nace eh a Bauchi dan yazo yana zuwa Juma'a a Lagos ne ban sani ba sai ce yadda muka yi da shi kenan to ina mayar wa mutane da maganar sai nace a ko biyu ne Allah ya baku Najeriya kai musul kai Abubakar musulmi a Dr. Abiko ya kafi yace la la la masihi masihi masihi ce a'a a'a a'a kirista nake kirista nake to ana mujamala ba a faɗa musu kafirai su masu suna da addinin su ko da yake addinin annabawa ne amma na da ne addinin mukazzibuna wannan sun karanta samuwan Allah gaba daya wannan ko sun karanta tashin kiyama amma sun san Allah in kai tambaye su waye su ce Allah waye sama da kasu ce Allah masu tsafi kenan wannan ko sun karanta waɗansu annabawa daga cikin su su ne Yahuda Nasara ba su yarda da Yahudu ba su yarda da Annabi Muhammadu ba ba su yarda da Annabi Isa ba Nasara ba su yarda da Annabi Muhammadu ba to sun raba tsakanin annaba su ma suka zama mukazzibun sannan masu ƙaryata sahabbai akwai waɗansu musulmi ne amma suna zagin Abubakar da Umaru da Aisha da Hafsa da waɗansu sahabbai su ma mukazzibuna ne Allah yana musu raddi yana cewa sabiqun al-awwaluna wal muhajirina wal ansari wannan ne kai shigar da su aljanna mai har abada wannan an musu yadda wannan mukazzibuna nan masu zagin sahabbai akwai mukazzibun masu ƙaryata waliyai su kuma abin da suka sa a gaba waliyai suke ƙaryatawa suna zagin su suna ƙaryata karamomin su wannan su ma mukazzibuna ne ku riga kun san su akwai wasu mukazzibun akwai mukazzibu har yanzu masu ƙaryata malamai ba ruwana da mazhaba ba qur'ani ga sunna sai na yi mazhaba to sun ƙaryata malaman mazahibu kenan akwai kuma mukazzibun na bakwai sun ƙaryata su duka sun gaskata su duka sun ƙaryata waɗannan lissafin duka su kirista suke yi ko jus suke yi yancinka ne addininka ne ra'ayinka ne a barka da yancinka sai sun ce suna zagin sahabbai ce addinin su ne yancin su a basu yancin su sai suna zagin wace addinin su ne yancin su a basu yancin su to wannan kun ce ba ruwan su da masu wace haka yancin su yake addinin su ne kowa nasu ne sun gaskata kowa sun karyata kowa to wannan duk a surar gaba da cikin surorin gaba za ta ta cewa wailu yawma idhil lil mukazzibin wailu yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata ranar tashin kiyama ga masu karyatawa kowa da irin abin da ya karyata amma duk qur'ani babu wailu yawma lil musaddiqina Allah yana nan mun gaskata annabawa suna nan mun gaskata sahabbai gaskiya ne mun gaskata tashin kiyama gaskiya ne mun gaskata duk abin da annabi ya zo da shi mun gaskata sahabbai duk da baki ɗaya a musuluncin sunna adilai ne tunda Allah ya ce adilai ne ya shirya musu aljanna ne kai ka iya ya ce ya yarda da su ya shirya musu aljanna za su zama ciki to bai ware ko ɗaya ba to kai ne ka iya yanzu ko mutum ne ka tura shi wajen ƙatan ka ka tura shi wajen wanda kake bisa bashi je ka wajen wani yau ko da tsiya ko da arziki sai ka karɓo min kuɗi na sai ka je ta arzikin bashi kuɗin bai samu ba sai ku so maganin jihadi kuna yi sai mai kuɗin sai ya zace me kake yi mai gida ka sai ko da tsaya ko da arziki in karɓa maka kuɗin ka to na yi ta hanyar arzikin bai yiwu ba yanzu muka fara ta tsiyan ki ai na yafe masa to me kai ya sai suke sahabbai sun yi laifi to mai rubuta laifi ya ce ya yafe su ya yarda da su me kai ya to waliyai Allah ya ce mutanensa ne shi yarda abinsa ya so su ya yarda da su bai ka iya sai a kwance nadin don kai baka so ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kuma su koyayyu ne a cikin sauran musulmi ba dole ne kuma a gaya maka su ba su waliyai kai dai zaman lafiyanka duk musulmin da ka gani ka bashi girma tunda Allah ya ce daga girmansa sai girman annabi sai girman mumini walillahi izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin amma in kai faɗa bayin Allah kana zagi su kana kafirta su to shikenan kai za a kore ka daga abin da aka ta ba su da masu karyatawa zan yi maganin su inna ladaina an karan wajahima muda muna da waɗansu gigar da waɗansu ukumi na wuta za mu ɗaɗɗaure su sai wani yake to Allah za su gudu ne yake a duk musu azaba dai za a ɗaɗɗaure su an kara rigar abin ɗaure ƙafa manya manyan ƙarafe wa jahima da kuma a jefa su a wuta خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا ينزل العزم
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما inna ladaina da'aman muna da kuma abincin da zamu ba su ba za mu bar ƴan wuta ba abinci ba amma abincin wani abu ne mai shakara na zaqum nan zifli wa kuna bainaha wa baina hamimi nan wato ruwa ne mai tsananin tafasa da ru- da a cikin wuta shine za a ba su sha auzu billahi kuma a za mu shimfiɗa lahum min jahannami hadun wa min fawqihim gawash za a shimfiɗa musu shimfiɗa da- na ta ta katifin wuta kuma za a rufe su da barguna na wuta a billahi mun ba kyau jama'a wato wannan karatu da ake ba ana karatu ne don a ji kawai ba wallahi don a ji tsoro wallahi a ji tsoron Allah irin abin da yake faruwa ni yanzu nan kada ka yadda jahilai su ɓadda kai Wa- jahili wanda bai san amfanin la ilaha illallah ba wani jahili ne bi a musulunci mutum da bai san amfanin la ilaha ya ce ba ta da amfani sai wata ƙungiya ce mai amfani banda la ilaha illallah sai wata ƙungiya ce mai amfani banda kamsu salawati sai wata ƙungiya ce mai amfani banda banda karatun qur'ani to wannan in ka bi sai ka san wanda ka bi dama ka ka bi wanda bai san hanya ba la ilaha illallah la ilaha illallah shine bai da amfani astaghfirullah shine bai amfani salatin annabi to dama mutum kada ya ruɗi kansa wallahi ilu za ta jawo mutum bau a zagi waliye ka ji daɗi kai ihu kai murna a zagi zikirin Allah ka ji daɗi kai ihu kai murna wai kai ne shiryayye bayan ka ce la ilaha illallah ba su da amfani salatin annabi bai da amfani a karatun qur'ani bai da amfani sai wata ƙungiya mai daraja wanda har yanzu bata kai shekara talatin da wani abu ba saboda haka kar a rudu wallahi abi gaskiya kar abi jahilai abi malamai wanda suka yi karatu a wurin waɗanda suka yi karatu ba wanda suka yi karatu a wurin wanda ba su yi karatu ba ɗaukan karatu ɗaukan karatu a jarida ba kai mutum ba wanda ya zama permanent secretary na gwamnati amma a jarida ya karatun bokonsa akwai a a kaset ya yi karatun bokon akwai to karatu a kaset karatu a boko kawai bai isa dole sai ka bi malaman abin sun gaya maka bambancin komai da komai ka zauna akan yaƙini maimakon kai ta zagin addinin naka in ka zagi ɗarika abinda ka zaga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة nan da sallah ba ta yi sai da ita istighfari wanda annabi wanda bai laifi ma ake yi wastaghfiru innahu kana tawwaban da salatin annabi wanda Allah da ake ibada shine farko wanda ya salati da shi da mala'ikunsa yadda yake mu'mine su yi la ilaha illallah wanda kowane annabi da wannan kalimar ya zo sallah da karatu sallah ma wani abu na tura ya fita zakka kuma babu ita tunda ba mu da zinariya da azufa mata ka ta fito ta yi zina ta yi karatu wannan duka ba addinin annabi bane wallahi mutum kare yaudari kansa zagin waɗannan azkaru zikirorin Allah don in an ce yan dariƙa ku je ku ta dariƙar ku amma ta ku sake faɗin istighfari ko salati ko la ilaha illallah cikin dare ku je ku yi ta yi me za su yi oh wannan shine dariƙar to wanda ya zagi dariƙa wannan ya zaga to kan abin da Allah ke cewa dangane da wannan قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Allah ya ce a'a a'a yanzu Allah ne kuma da shabun wasa aka shiga dariƙa tijaniya daga tijaniya Allah yana son ayi yana son bai amma bai ce da wani ba ya ce kuma sha ta kaza ila rabbi sabila zaka shiga amma an shiga an dauki alƙawari ne ba za a bari ba wa hu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan wal yufunu zurahu in an shiga ba a fita ibada ce za a ce har mutuwa kuma ba a haɗa ta da wata ɗari ga ɗari uku wani ɗari uku da goma sha uku magadan annaba ɗari uku da goma sha uku amma tijani ba a haɗa ta da wata daga cikinsu kuma ba a ziyarar wasu wani ziyara bara ce ko gidan babban mutum kasa ba zai yadda kai bara ba balle gidan shehu tijani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a in an samu jama'a girma iyaye dai musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin jama'a akwai yan uwa ba a shanta ba kuma ƙara tsoron Allah don a samu damar bin umarninsa ne san da abin da yana ka yarda za ka iya na baka ɗaya ka ce tijani ka je su koya maka lazumi da wazifa da zikirin jama'a a in kuna da yawa ku faɗa gaba ɗaya sai mu ba ku sharadi to duk wanda ya ji wannan wato shiga ɗariƙa Allah yana so annabi yana so An- an- annabi ya ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu ma riyadul janna qala hiya laqul zikr in kun wuce dausayin aljanna ana kiwo kar ku wuce ku shiga ai kiwon da ku sai sahabbai suka ce na ne dausayin aljanna inda aka yi fage fage kewaye kewaye ana zikirin Allah nan ne dausayin aljanna ni ne wannan ba dariƙa ba ba wazifa ba ba zikirin juma'a ba to duk wanda ya ji wannan na ba shi dariƙa tijaniya in ya karɓi shar'un da zan faɗa in an shiga ba a fita saboda ibada ce wa uhu bil hadi nuzuri ne cika nuzuri dole ne ba ba hada ta da wata dariƙa ita kadai za a rika ko ba a ziyaran wasu waliyai domin ziyara bara ce ko gidan babban mutum kasa ka ba zai yadda kai bara ba ligi yawma tarjuhu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kasiban mahila yaushe ne za a yi wannan duka in an barka da masu ƙaryata wanda kace za ka yi musu azaba wace rana ce yawma tarjuhu al-ardu wal jibalu ranar da ƙasa za ta girgiza, sannan duwatsu masu girgiza, rannan ne ranar tashin kiyama kenan. Wa kanatil jibalu kasiban mahila. Wato, a lokacin nan duwatsu za a dandake su su zama garin ƙasa, mahilan mara ƙarfi, wato duk wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifa rabbi nasfa fa yazruha qaw'an sarsafan la tara fiha iwajan wala amta wato za a dandake duwatsu kenan to sai a nade kasar a nade sama yawma tubaddalu ardu ghayra ardu was samawat a nade wannan kasa a kawo ta sabuwa mai mai mai kelkeli a nade sammai a jingine to za a yi tashin kiyama ja rabbuka wa rabbuka saffan saffan waji abin nabiyina wa shuhada'i sai a zo da ubangiji ya zo da mala'iku annaba su zo da shuhada'u da salihai duk gaba kira zo za a yi tashin kiyama kenan tun ka jinta Allah zai zo kar ka dauka ko daga wani wuri zai zo ba a haka yake yadda ya faɗa sai mu yi masa yadda ya faɗa wajen a rabbuka wal malaku saffan saffa wato maganan Allah ubangiji in ka ji ta sai ka ɗauke ta kai imani da ita amma kar ka yadda ka kamanta shi da mutane kar ka yadda ka kamanta shi da mutane ko Hausa in wani yayi Hausa in ko waɗanda mutane da Hausarsu wannan maganan Allah ne shi ya san yadda yake nufi da ita yanzu ko Hausa Hausa din nan dole sai ka san Hausa ko da mutane hausan makanikai daban hausan yan goro daban ko wanda musa da hausar su makanikai idan makaniki ya ce yaron sa ba ni ba na sha biyu to wanda ya sani sai ya dauko masa guda ɗaya tak ya miƙa masa ita ce sha biyu wanda bai sani ba sai ya kirgo guda goma sha biyu dan ki guda ya bashi yace masa ya zan ce ka bani su bana sha biyu ka dauko min kayan su bani ma gida ba kirga bane ai sha biyu ne kaga bai sani ke bai iya maganan makanikai ba kenan can goro kun ce goro ƙwarya goma hausawa sai a samu ƙore guda goma a zuba goro ko nawa nawa ne ba kirgi a kawo shi da goro ƙwarya goma da hausa amma hausa can goro goro dubu ka sako su a cikin ko algarara ko a godo shine goro ƙwarya goma hausan can goro to ko wani mutane da hausa su saboda haka in Allah ya yi magana irin taza yaushe za ka gane ba sai ka ce Allah a ran baka wuce yau matar jibirar ruwan jibaru wa kayan jibaru kasibin mahila إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يا قوم مكة laraba ƙureshawa mun aiko muku da wani babban manzo kida za a gabata da al'ummarsa ta yi wa manzanni shaida in an gama shi kuma sai yi wa musulmi shaida wato in an tashi an ba da izinin za a yi za a yi hisabi to sai a kirawo annabawa da al'ummarsu misalin annabi adam da ƴaƴansa annabi nuhu da al'ummarsa me kuka sani nuhu ya kai da na aike ka nuhu ya je ya faɗi yadda ya faɗa duka inna inni da'awtu jiharan inna arsaltu wa asatu fa qultu sami rabbukum innahu kana ghaffara dun ya faɗi abin da ya faɗa amma suka ki rabbi innahum asawni wata ba umalu jimal wa in ya faɗa sai Allah ce to kun ji na aiki wannan wajen ku ya muku wazi kun ki karba ta ma ja'ana min bashirin wa nadhir bai taɓa zuwa ba bai taɓa ga mana komi ba bai taɓa ga mana kuma gashi nan to nuhu ka ji ai baka faɗa ba wai ko kana da shaida ke ina da shaida su ai za su kaje al'umman annabi Muhammadu sun san duk yadda ta faru da Allah yadda duk aka yi da annabi ne da yadda ya faɗa da yadda kafirai suka faɗa duk sun faɗa wa Allah a gaban Allah ranar tashin kiyama annabi Hud ya zo ai masa haka duk annaba ai musu haka to in an yi haka sai mutanen kafirai suka ce ba mu yarda da wannan shaida mutanen nan ba sun yi zamani da mu ne sun sa abin da yake gudana tsakanin mu ba mu yarda da shaidar su ba Allah ce to kun ji wai ba su yarda da shaidar ko kuna da wani wanda zan ku shaida muka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shaidan mu ne ya sa abin da muka waɗannan gaskiya ne Allah ce shi kenan shaida ta tabbata tun da annabi ne shaida ta tabbata to mun aiko muku da manzo inna arsala alaikum rasulan shahidan alaikum wanda zai muku shaidan kyawawan ayyuka da munanan ayyuka Allah ke munanan ayyuka inna arsala alaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiki wani babban manzo zuwa fir'auna wato abin da yasa aka kawo suna annabi annabi anan da aikansa da fir'aun da Musa da aikansa anan akwai kamanni su kafiran makka su rena manzon Allah suna ce masa marayan gidan Abu Dalibi ne zai ce wai Allah ya aiko shi da Allah zai aiko din ba zai duba babban mutum ba min alqaryatayn azim da ran zira hadal qur'an ala ala rajul min alqaryatayn azim ba za a nada ko urwatun mas'udin a da'ifa ba ko walid bin mughira a makka sai a nada marayan gidan Abu Dalib sannan Musa kuma wannan kafiri Fir'auna ya ce ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من أمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين da kake cewa kana da wani rabbu ba mu ne rabbunka ba ba gidanmu aka goye ka ba bayan ka ka aikata aika aika nan na kabar duniya ka dawo mana kana kafiri ka fir'auna na kira Musa wai kafiri wai fir'auna mana wanda mulke ne wai fir'auna yana kira Musa wai kafiri kuma yace in ba a kashe shi ba zai yi anna a bayan kasa to dama haka mutumin dukkan kowanne duk waɗanda na littafin nan wanda suka ce ba su da Allah za ka ji baki mil mil mil mil mil su gaya maka hujjojin banzan su wanda suka ce ba tashin kiyama su suna da hujjoji baki mil mil mil da hujjojin banzan su wanda suke ƙaryata waɗansu daga cikin annaba su yadda da waɗansu ma suna da hujjojin banzan su wanda suke zagin sahabbai su ma da hujjojin su na banza masu ƙaryata waliyai su ma da hujjojin su na banza masu ƙaryata mazhabobi su ma da hujjojin su na banza fanninsa, sabjan nasa, to malamin shi ne da gaskiya jahilin ya ƙi shiru ne. Sai na Umaru an tambaye shi, an zo wajen aka ce, ya amiral mumina, muna raɗanka, ce ne kuke cewa, ce zamanin annabi ana zaune lafiya, zamanin abubakar ana zaune lafiya, zamanin Umaru ana zaune lafiya, zamanin Usman Rabi ana zaune lafiya, zamanin ka tawaye ya yi yawa, yaƙin ba ya yi yawa, rikici rigingimu sun yi yawa, ka ce gaskiyar ku, zamanin annabi yana aiki da abin da Allah ya ce ni in abin ya kama shawara irin mu yake nema muna da ilimi muna da tsoron Allah zamanin Abubakar da aiki ina aiki da Qur'ani ne da sunnan manzon Allah in abin ya Allah haka zamanin Usmanu zamani na ban samu kowa ba sai irin ka ba ku da ilimi ba ku da tsoron Allah ba kun shiru ba yace law sakata man la ya'lamu la tabar khilafu duk inda kaga rigima ta kaure ta ki yankewa to akwai wanda bai sani ba ya ki shiru da wanda bai sani ba ya shiru kamar yadda nake cewa bai iya mota ba bai iya jirgin sama ba da kowa ya faɗi abin da ya iya daidai da sai a zauna lafiya amma wanda bai iya ba ya fito gaggagage shi ne ya iya ya fi kowa ma iyawa to yana za a zauna lafiya inna arsalna alaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula yadda muka aike ka ya rasulullahi wajen mutanen quraysha suke nuna maka reni haka muka aiki annabi Musa wajen fir'auna shi ma suna nuna masa reni
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا sai fir'aunan nan ya ƙi karɓan maganan wannan babban manzo annabi Musa. Me ya faru daga ƙarshe, fa aka sai muka yi masa kamu, azan wani irin kamu wa bilan mai girma, wato hadirin ya zama mamako sai a ce wabili, to irin kamu irin mai azza azizin muktadir, azza azizin muktadir yadda ya faɗa a cikin surar Zotul Kabari.
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يا كوكا هرم مكة يا كوكا هرم دنيا قبادا yaya za ku iya kare kanku da azaban wata rana wanda zan faɗa nan gaba in kun kafirce kun kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kun kafirce wa qur'aninsa da addininsa ya za ku ku kare kanku daga azaban wata rana da zan faɗa nan gaba yawman yaqaru wildana shi ba rana ce mai ban tsoro wadda saboda tsoranta yaro in ya firgita sai ya yi hurhura Ubangiji yana faɗa mana a suran ta zahalu kullu murdatin amma arda watar nasu kare wa bisu kare abin da zai faru shi yake ba mutane da Allah kiyaye
فطر به كان وعده مفعولا as-sama'u munfadirun bihi kana wa'duhu maf'ula wannan ranar da nake faɗa muku يوم تشقق الأرض يوم تشقق السماء آه ونزل الملائكة تنزيلا ranar da za kyakke ta sama ita saukar da mala'iku kasa kuma fa ita saman idza sama'un fadarat wa idza kawakibun tasad wa idza bihar fujjirat wa idza qubur bu'zat aliman nafsum ma qaddamna akhara ranan nan rana ce ta ban tsoro a kyakke ta sama a kyakke ta kasa a hada a nade a tayyar da taurari a tabiya isasshen su kuwirar kenan da wata wa zan nujumun kadar wa zan jibal suyirar wa zan ishar utilat rana ce mai ban tsoro alhaqatu man haqatu ita ce alhaqatu ita ce alqariatu mal qariatu rana ce ta ban tsoro Allah yana faɗa mana wannan don mu shirya wannan rana yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya idan mutum mai manyan ƴaƴa ne a gwamnati mai dukiya ne ba yin laifi a ƙasa kamun a tabbatar da bi ya'yan sun je sun kakkare sun gaggara takardun da magana kuɗi kuma sun yi aiki ya ce ai ba laifi ba shi da laifi amma ranar tashin kiyama ƴaƴanka ba za su amfane ka ba kuɗinka ba zai amfane ka ba illa man talla bi qalbin salim sai da in ka zo wurin Allah da zuciya tsarkakakkiya ka yi zikiri ka goge ta to shine zai amfane tana kekke tana kekketuwa saboda wannan ranar tashin kiyama kenan fa kana wa'aduhu mafula Allah ne alƙawarin za a yi haka kuma za a yi din inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila inna hadhihi tazkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila wa'annan maganganu na ban tsoron nan da na faɗa muku wa'azi ne muku in ji Allah abu ne ba zai faso ba ba fasa za a yi ba za a yi ne kuma ba da waɗansu ba ne da mu ne za a yi wannan abin to wa'azi aka yi mana saura faman sha'a wanda ya ga dama ittakaza ila rabbi sabil ittakaza sabila ila rabbi wanda ya ga dama ya dauki hanya har zuwa ga Allah ubangijinsa hanyoyi a gaban dan adam guda uku ne akwai hanya zuwa ga Allah da rai amma sai kaga dama yace faman sha'a akwai hanya zuwa ga aljanna dole dole a bi ta Allah yana kira wallahi ila dar salam dole ne a bi hanya zuwa aljanna akwai hanya kuma Allah dole dole ya ce a barta hanya zuwa wuta wala tulqu bi aydikum ila taharuka kar ku jefa kanku cikin halaka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima an hana bin hanyar wuta dole kar ka bi ta domin hanya ce mai wuya sai ka ƙetare iyakokin Allah ka tilka hududullahi fara ta ta dawa ka ka haura wannan iyaka ka fada cikin rami ka sake haura ka fada cikin rami kana tafi har ka je bakin wuta sai malaiku ya ka bi wannan mummunan hanya ga kuma yanzu wuta zaka shiga kana da hankali kuwa ko baka samu manzanni sun maka wajibi bane da malamai ke ina law kunna yasma wa najlu ma kunna fi ashabi sa'id mai hankali zai dauko wannan mummunan hanya da dauko ko da aljanna za ta kai balle wuta ma za ta kai to hanyar Allah kuma ita ce za ka bi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanyar hanya madaidaiciya hanyar mutanen da Allah ya musu nima annabawa da siddiqai da shuhada da salihai ka karanta qur'ani duk abin da qur'ani ya gaya maka halin annabi da annabawa innam kanu yusari'una fil khairati wa yaquna ragaban wa rahaban wa kanu khashi'in ka karanta tarihin annaba ka ji hanyar da suka bi ويطيع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا كبي هنيا النبي خلق خلقه القران انت يا عائشه مي هلينسا تجي هلينسا باكا كرنت قراني اي قراني شيني هلين النبي inda Allah ya ce ayi abin da annabi yake kenan inda Allah ya ce a bari abin da yake bari kenan to haka duk wanda biyo bayansa bai kauce ba la tawbu lana min yati jama'a musulmi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah inna hadhihi tazkira wannan wa'azi ne nake muku faman sha'a wanda ya ga dama ittakhadha ila rabbih sabila daukan hanya zuwa ga Allah kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina taqulla wabtagu ilayhi wasila ka ji tsoron Allah ka nemi kuma tsani zuwa ga Allah tsani zuwa ga Allah na farko ka nemi malamin da zai koya maka alwala da sallah in za ka ci gaba ya koya maka addini gaba ɗaya, in za ka ci gaba ya koya maka ya karantar da kai littattafai, in za ka ci gaba ka nemi malamin da ya wuce shi, malamin da ya kai maƙamul ihsani wanda zai sanar da kai ma'arifa, to wannan shi ne wasila zuwa ga Allah, wacce bi sabila man anaba ilayya. Allah yana cewa ka biyo hanyar wanda zai ɗauko hanyar dawowa gare ni, ka koma can bayan salihai, su jawo ka su haɗa ka da gani ka shenin addini shi dawo su ja ka su haɗa ka da siddiƙai sakatorin annaba su ja ka su haɗa ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine hanya zuwa ga Allah in ka bar wannan hanya to akwai wahala Allah kiyaye mu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض بغير الحق وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وآثارا يعني ألا أبنجدك يعلم ياسا إن ربك يعلم آه أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصف وثلث وطائفة من الإيمان umurnin da aka baku yau shekara guda kenan a lokacin da aka saukar da wannan aya ta ƙarshe ba shekara guda kenan tsakanin farkon surar da wannan na ƙarshe din shekara guda kuna yin nafilfili tsawon dare sai dai ku huta kaɗan ko fiye da rabi sulusanin dare kashi biyu daga cikin kashi ukun dare ko kuma rabin dare ko kuma abin da ya kasa rabi Allah ya san kuna yin haka adne min sulusai laili wa nisfi wa sulusi wa qa'ifatun min alladhina ma'a wannan umurnin da aka baku da kai da jama'ar da suke tare da kai duk kuna bin wannan umurni wallahi qaddiru al-laila wan nahara Allah shi ne yake yake gwargwada tsawon dare da tsawon rana, wani dare ya fi wuni tsawo, wani wuni ya fi wani daren tsawo, Allah shi ya san wannan, kuma Allah da ikonsa a zamaninmu sai ya kawo mana agogon da su ba su da shi. A zamaninsu in an ce rabin dare ko kasa dare kashi biyu saura kashi ɗaya sulsani kenan, ko kuma ƙasa da rabin dare to wanda ba da agogo mai duba taurari ya gane wannan daren da aka yi hadiri ba zai iya gane komai ba amma mu na ƙarshe sai Allah ji tausayin mu ya ba mu agogo abin da zamu kiyaye lokacin sallah na rana ma balle na dare alima allan tusuhu fataba alaikum يعلم أنك تقوى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ألم أن لن توسوا ألا ياثم بذاك إيا كياي ولوكتي ني ثلثان دري ولوكتي ني ثلث دري ولوكتي ني رب دري duk Allah ya san wannan ku ba ku sani ba sai dai ku yi kirdado saboda bin umurni fataba alaikum daga yau Allah ya gafarta muku na wannan sallah mai yawa dinnan faqra'u ma tayassara min alqur'ani to yanzu kam ku sallaci abin da ya sawwaka gare ku ku karanta qur'ani lokacin sallah din abin da ya sawwaka duka yau kan ba a ce sai rabin dare ko sulsanin dare biyu da witiri goma sha uku kenan to suna yin haka suna yin haka har aka shekara goma sha aka shekara goma sha ɗaya to shine annabi na da shekara hamsin da biyu da wata hudu aka tafi da shi isra'i da miraji ya je dawo mana da sallah biyar din nan ita sallah biyar din nan to sai ta ainihin wannan taso wanda muka karanta yanzu taso ke na farko na rabin dare ko fiye da rabi ko sulusani wannan kuwa fakara ma ta yasa min qur'ani ta so ke wancan hukuncin kenan yanzu sai abinda aka iya duk ayi amma dole ayi ya mulai dole ayi har waɗannan shekaru to da aka saukar da annabi ya kawo mana sallah biyar sai aka ce dukkan salloli yanzu ba farilla ba ne sallah biyar din nan ita ce farilla amma ku yi ta yin nafilfili amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin sa na daɗin nan tana nan har yanzu wato aqimi salata idluki shams ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjal bi nafilatan lak fi an yaqtaka rabbuka baqaw mahmuda shi ta tahajjudi wajibi ne kowane dare a wurin sa saboda isansa sallallahu alaihi wasallam faqra'u ma tasmi alquran alima anta yakunu minkum mardi wa akharuna yadribuna fi ardi yabtawna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah abin da yasa aka muku wannan sauki Allah ya san waɗansu mutane daga cikin kuma yiwa ne fi rashin lafiya saboda an ɗauke musu wannan nauyi waɗansu kuma za su yi tafiya na fatauci ko neman ilimi su ma an ɗauke musu wannan an hutar da su har a cikin sallan farillan ma an rage musu rabi in sallah ta taraka hurhudu ce an rage an ba su rabi taraka alima an tuzu fata ba alaikum faqra'u ma tayassara min alquran alima an sayakunu minkum mardi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtawuna min fadlillah wadansu daga cikin ku za su yawo a bayan ƙasa za su tafiye tafiye na fatauci na neman abinci saye da sayarwa ko kuma neman ilimi to wannan duka ubangiji kaga ya fara da mutane su shirya zuciyarsu ta yi kyau tukunna in ta yi kyau za su iya ɗaukan umarnin Allah su iya yi da nisantarsa da yawan me da yawan zikiri da yawan sallah domin ubangiji yana ce mana idan kana son ka zama mutumin kirki اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر in kana so ka zama mutumin kirki zuciyarka ta gyaru maganganunka su gyaru halinka ya gyaru aikinka ya gyaru ga yadda za ka yi ka yawanta karatun qur'ani ka kiyaye sallah biyar kuma in ita sallah in ka kiyaye ta ita da kanta ne da automatic za ta hana ka sabon Allah ba za ka iya ba in kana yin sallah ta yi kyau in dai ta yi kyau ba za ka iya shan giya ba ba za ka iya neman mata ba ba za ka iya liwaɗi ba ba za ka iya fowa nan ba in ba za ka iya sata ba in sallah ta kyau duk mai waɗannan abubuwa sallah ta ce ba ta kyau dama yana yin ta ne hankali sai na wani waje amma in sallah ta kyau ita da kanta za ta hana mutum miyagun ayyuka inna salata tanhe an fasha al munkar in kana son magani babba to ka hada da wala zikrullahi akbar in kana son babban magani to ka hada da zikirin Allah amma an ce kada yi zikiri dun bai zikiri wa in ga istighfari an ce in kai laifi guda ka astaghfirullah amma baka yi laifi ba kana kwa kwa astaghfirullah kana ba Allah barai an ce zikiri ba kyau wai kukan jaki ne wai menene duk dai ana sukan zikiri wannan ba kyau ridda ne sukan zikiri ridda ne zagin zikiri فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كذا الله يا جيرو gyaran zuciya da gyaran gaɓoɓi da sallah kuma an an an an an biyar da neman abinci daga baya- bayan neman abinci sai ka aka kawo jihadi da farko tukun ka gyara zuciyarka sannan ka gyara gabobinka da yawan sallah sannan kuma za ka ji daɗin karɓar umarnin Allah to daga nan kuma kar ka zauna haka ba maza noma nema ka haɗa noma ko nema ko noma ko nema a cikin lambatu guda hudun nan masu kawo arziki a samu ɗaya dai a hannunka ki ki ma tu fi fi ma tu hikimatu a cikin guda guda hudun na a samu dai akwai ɗaya a hannunka ko kuma dukansu fi firasatu noma kenan shine asalin tushen dukkan kowane arziki noma firasatu fi ki kasabu kenan nema noma nema da fatauci da kodago da duk hanyoyin hanyoyin da za su kawo abinci nema kenan hikima ma mirasu gado tu tijaratu fatauci waɗannan su ne masu tura bayan Allah arziki lambatu guda hudu ko kun fa'il guda hudu hikimatu firasatu kasabu mirasu tijaratu Allah baya son mutum mai- mai kasala ya kashe jikinsa wai sai a bashi Allah bai son wannan Allah bai son Allah yana son namiji mai aiki mai amfanar da mutane ya amfanar da kansa shi in ba yi aiki ba Allah ya ce a fidda zakka ya ce a yi taimako ya ce a yi jihadi to ba ba dukiyar me ina za a fidda zakkar ba dukiyar ina za a yi taimakon ba dukiyar ina za a yi jihadin saboda haka dole ne musulmi ya zama kar ya kwanta ya tawakuli wai da sunan tawakkali a'a kai aiki a same ka mai yawan ibada mai yawan aikin neman abinci kwanan baya na yi na yi bayanin wani da ya je wajen malami ya roƙa masa Allah ya arziki ko kuma an je yadda aka yi sai kuɗin dama suna jikinsa ne bai girgiza jikinsa bane kuɗin suka fito to lalle ne a nan dole a yanzu dukkan nema nema duka yanzu ya koma cikin boko har noma din ma to dole ne musulmi su yi boko dole su yin boko wurin musulmi wajibi ne farlu kifayatin ne ba farilla ne kan kowa ɗaya ba amma dukkan jama'a musulmi dole su yi boko wajibin su ne in ba su yi boko ba ba za su iya yin addinin su ba za su iya kiyaye shi ba sai su zama leburorin waɗansu mutane ko ka zama sai ko ka zama direban hajiya ko ka zama dan dan dan abin nan dan dan kwaya ko ka zama dan kwaya ko ka zama mai ihu sai kayi sai kayi kana bin mutane kana ihu suna jefa maka lalle a yi boko kowa ya zama namiji ya- ka yi boko duk abin da turawa suke karantawa ka karanto shi ka bar musu kafircin su da halin kafirci ka ɗauki amfanin ka yi wanda ya fara yin boko cikin wannan al'umma shine zaid ibn sabit khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makwabcinsa annabi yake ya je ya koyo boko don saboda ya karanta masa wasiƙu da ake kawowa da boko kuma za in za a ba da amsa ya rubuta